ماشي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to alhamdulillah a cikin ci gaba da karatunmu na sahihul bukhari yau za mu shiga sabon babi wanda babubi ne zai za su yi magana akan wato sujjadai sujudul qur'an sujjadan da suke cikin alqur'anin da ake yin sujjada a cikin alqur'ani na'am na'am
حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا حدثنا بندوي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت اسود عن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الندم بمكة فيها نعم من معه بين شيخ أخذ شخصا بالعشاء أو قرآن ورفعه إلى جبهته وقال يستفيني هذا فرعيته بعد ذلك قبل ساكران Ike cewa to nan ya ce babu ma ja a fi sujudul Qur'an babi kenan da ya zo a cikin wuraren sujjada na cikin alkur'ani wanda an sani ita sujudul Qur'an gudun wasu malaman wato sunnoni ne wanda suke masu ƙarfi da gaske yawwa hatta mu a nan malikiya kaga sunna ce ko kuma ta zama mustahabbi wannan manganu ne wanda suke mashure a cikin mazhabinmu ta malikiya in banda su a gurin hannifawa kaga su sai suka wajabta suka ce a su yin sujada wannan sujudul qur'ani din nan a gurinsu su wajibi ne saboda faɗin Allah da yake cewa wasu lillahi a cikin suratun najami da kuma can cikin suratun alaƙi da yake cewa wasu jid wa ƙatarib sai suka ɗauki akan wannan umarni wato gaba alal wujubi ne cewa umarni ne wanda yake alal wujubi amma dai da yawa dai daga cikin malamai sun ɗauke su akan cewa dai sunna ce saboda kuma abin da zai nuna ma a cikin za ga ya zo a cikin sunna wanda za mu zo shi duk a nan gaba cewa su dewa ya tabbata ga shugaba sallallahu alaihi wasallama yin sujjada kuma akwai guraren da za ga kuma an kanta guraren sujjada kuma ba a yi sujjada ba kamar yadda mun karanta a cikin muwatsa na kaga asali na sayyidina umar wata rana yana kan mumbari ya karanta aya wadda akwai sujjada a ciki ya sakku yayi sujjada wata juma'a ya kuma zuwa zai karanta aya wadda akwai sujada a ciki jama'a suka yi shirin za su yi sujada ya ce a afin ga ba a wajabta mana ba ba a wajabta mana ba yawwa wanda ya so ya yi wanda ya so ko wanda bai so ko inda yi ba babu komai ka kuma wannan ya yi shi ne lokacin sai na umar akwai sahabbai tsewa a wannan lokacin wanda kuma duk ba su yi masa inkari akan haka ba sannan to wasu ke ganin cewa kaga ba za ta zama wajiba ba Allah kuma kamar yadda aka sani gurare ne goma sha biyar inda ake yin sujjada amma inda aka yanki da yin sujjada a ciki wanda kuma shi malakawa suka roƙa shi ne gurare goma sha ɗaya yawa ba su ɗauki daga cikin sha biyar ɗin ba su ɗauki ƙwaya hudu ba wanda kaga shi mu a nan mazhaba laysa fil mufassal min hashi'u duk babu a cikin mufassal tun daga hanin har zuwa nasi to ba mu malakawa guraren sujjada suka zo nan wajen su malakawa ba su ɗauka ba wanda su ne kaga cikin suratul alaki da wadda take cikin linshiqaq sai kuma wadda take cikin suratul najm ko sai kuma ta suratul hajj ta biyun tunda ita a guraren sujjada guda biyu a cikin suratul hajj kaga ta biyun su ma malakawa ba su fa akan wannan ba kaga sai zama ragowar su ne guda goma sha ɗaya wanda su ne aza'imus sujudi su ne ta cikin suratun nahali wajen wa fa'alu na mayu umaru na ko da kuma ta cikin isra'i da kuma cikin suratun farkon suratun hajji da kuma da kuma cikin suratun furaka wa za da hum nufura da kuma cikin suratun namdi da kuma cikin alfilani as-sajda da kuma can cikin sa'ad inda yake wa ana zancen annabi dawud ko da kuma cikin cikin su fussilat to haka dai suka kwaya goma sha ɗaya sai kuma ɗannan kwaya hudun aka haɗa kuma za su zama kwaya goma sha biyar duk da mu a nan malikiyan ma akwai malamai daga cikin malikiya wanda kuma sun tabbatar da gaba ɗaya ɗin irin su ibn wahabin kaga yadda ina son askari ne kawo asibiti ibn wahabin aljami'a ya tabbatar da su gabaki ɗaya ɗin ƙwaya goma sha biyar ɗin to shi ne kaga nan shi ne ya fara da hadisin muhammad bin bashar shi ne bandabu ya ɗaga shi zuwa ga abdullahi bin mas'ud yake cewa ƙara annabi sallallahu alaihi wasallama annajama manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm a maka tun kafin hijira fasaja da fiha manzala sai sujjada a cikin ta wa sajada mamma abu ghayra shaykhin duk waɗanda su tare da shugaba sallallahu alaihi wasallam kowa ma yi sujjada yadda zai zo a cikin ruwaya abdullahi ibn abbas nan gaba cewa har kafirai har mutane har aljanu kowa yi sujjada ghayra shaykhin in ban da wani tsoho kwaya daya an ce umayyah bin khalafin ne shi sai ya ɗauki wani ya ɗauki wani ɗan tsakonkwani ya sa a goshinsa kawai shi kenan ko tarbaya shi ne a har kafin an nina hassan autura bi farafa a wila jabhati ya ɗora a goshinsa fa kale ka fi ni haza ni wannan ya ishe ni shi ba zai sujjada ba kenan ibnu mas'ud ya ce fara aituhu ba da zalik kutula kafira daga bayan nan kuma sai na ganshi shi kenan an kashe shi yana kafiri yawa a badar na'am na'am na'am babu kenan wato wato hukuncin yin sujjada da take cikin tanzil na'am
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على خروج الجمعة في ثلاث كبير yake cewa yake cewa daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a cikin ranar Juma'a a cikin wato sallar asubahi yana karanta alif lam mim tanzil suratul sajda kenan a raka'a ta biyu kuma yana karanta hal ata alal insani hinu min ad-dahri na'am kaga dan ya bayyana ma cewa a cikin su a sajda din nan wato akwai an tabbata akwai gurin sujada a cikin ta na'am babu kenan sujada ta cikin sad
حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حمام عن ايوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصاد ليس من عزائم السجود
daga suleiman bin harbin ya daga hadisin zuwa ga abdullahi bin abbas yake cewa ibn abbas yake cewa sa'ad laysa min azaimus sujud ba sa daga cikin gurare da aka yanke aka hadu cewa ana yin sujada a cikin ta ita suratul sa'ad sai cewa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha amma kuma na ga manzon Allah yana yin sujada a cikin ta yawa can inda yake cewa wa zanna dawuda anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab yawa to shi sa ka gani shi sa amma mu ina ganin mu anan da haka tana da cikin guraren da ake mata sujjada mu anan malikawa yawa ba ma kitan saboda hadisin da yazo cikin nisa'i daga hadisin ibnu abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a cikin sa'ad sai yake cewa ya yi sujjada ne wato shi sai yake cewa shi annabi dawud tun da hikaya ce ga annabi dawud ya yi sujjada ne don tuba mu ko muna yin sujjada ne don shukura don kuma kamar koyi da annabi dawud na'am to ba maki saboda haka ibn abbas ya kawo cewa ba ta daga cikin guraren da aka ittifaqin za a yi mata sujjada na'am babu sarkin dalili قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم na'am حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سوره النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا فاخذ رجل من القوم كفا من حسر او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد مثل خاسرا kuma kaga ita sujjada ta sadi din nan magana ibn abbas da yake cewa ba ta daga cikin azaimu sujud amma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujada a cikin ta kaga in ka duba cikin ruwayar Abu Dawud ya kawo cewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba sai karanta sa'ad yayin da yazo gurin da ake yin sujada a ciki yace ibn abbas sai muka shirin zamu yi sujada sai yace inna ma hiya tawbatu nabiyin ai nan wajen waje ne da annabin Allah annabi Dawud gurin tubansa ne yawwa ko kuma hakika kun yi tanadin yin yin sujjada don haka sai ya sauko sai ya sujjada to don haka sai ake ganin aka gani ake ganin mandubancin yin sujjada a wajen yawwa saboda waje ne na gode sujudu shukura ne kamar sujjada ce ta shukuru yawwa suke gani na'am duk da cewa kuma mun rike shi gurin yin sujjada na'am muje sai ce babu kenan sujjada hukuncin yin sujjada wato a cikin ta suratun najami yace qala ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin abbas ya faɗi wannan daga shugaba sallallahu alaihi wasallama shine kawo hadisi daga hafs bin umar ya daga hadisin zuwa ga abdullahi bin mas'ud yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama qara suratul najmi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najmi yi sujjada a cikin ta amma baki adamin na babu wani daga cikin mutane da yawan zu faci yayi sujjada fa akhadha rajulun min alqawmi kaffan min hasan aw turabin farafa'ahu ila wajhi wani mutum ya riki wato tsakon kwani ko turbaya ya daga shi zuwa goshin sa wa qala yakfini hada bal qad ra'aytuhu ba'du qutala kafira ya to yin sujjada anan shi sa wasu malaman su suka rizkar da cewa suratul najmi wato karshen ta yana daga cikin guraren da ake musu sujjada نعم
باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك لديهم ليس له
yake cewa babin hukuncin sujjadar musulmi tare da mushrikai sai kuma buhari ya ce to kuma aiwal mushriku najasun shi mushriki ai najasa ne kamar yadda ya zai a nassan alqur'ani laysa lahu wudu'un kuma gashi shi babu alula a tare da mushriki na'am shi ne kawo ta'aliki na ibn umar yake ce ai abdullahi bin umara ya kasance yana yin sujjada alhalin rashin cikin halin rashin allola shi yana yin sujjada
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس
yake cewa hadisin musaddadu dan musarhadin ya daga shi zuwa ga ibnu abbas yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a cikin suratul najm wanda suke tare da shi da musulmai duk aka yi sujjada sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan mushrikai su ma duk suke sujjada da jinnu da mutane aljanu duk aka yi sujjada shine cewa rawahu ibnu ahaba ahmana an ayyuba ibnu ahman ya rawaita wannan hadisin daga ayyuba sahatiyani to anan wajen ya kawo wato hukuncin yin sujjadar musulmi tare da mushrikai sai ya ce ai kuma shi mushriki na dasa ne bashi da alola ita kuma wannan sujjadar abinda malamin suka fa akanta mutum baya yin ta arhalin bashi da alola saboda su ne mata hukunci kamar hukuncin sallah to shi ne sai suka ce to a nan kuma ai mushrikai sun yi sujjada shi yasa sai kawo asali ne Abdullahi bin Umara cewa ibn Umara shi a nasa mazhabin yana yin sujjada a halin rashin alola to amma nan kusan dai cikin su salaf da kuma khalaf wanda suka zo daga babu babu kusan wanda ya bi shi akan haka yawa duk ba su bi shi akan cewa cewa wannan wanda a rashin alola mutum zai yin sujjada ba suka ka hujjar da cewa to ai ta sujjada da su waɗannan mushrikai suka yi su ba su yi ne don ibada ba shi ko musulmi in yi sujjada ai ya bi ne don ibada don bauta zuwa ga Allah na'am to shine haske kawa suke cewa to ta yaya shi ibnu abbas shi ne rawaito wannan hadisin cewa ga mushrikai ga jinnu ma sun yi sujjada alhalin sanda wannan istar ta faru lokacin ibn abbasin ai yana yaro tunda abu ne wannan ya faru tun a maka kafin hijira shi kuma abdullahi bin abbas sanda ma aka yi hijira aka aka hijira shekararsa uku a duniya to shine malamai suka ce tayu ya samu labari ne gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tayu kuma ya samu daga cikin wani daga cikin sahabbai ya samu labari daga manzon Allah ko kuma daga ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina ba maki daga nan ne ya samu labari inda ga magana ce wadda ba za ta yi ya faɗe ta da ra'ayinsa ba na'am babu man qara'a as-sirrata wa lam yasjud babi kenan hukuncin wanda ya karanta ayar da akwai sujjada a cikinta alhalin kuma bai yi sujjada ba حدثنا سليمان بن داوود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن حسيفة عن ابن حسيب عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم انه قرا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فلم يسجد بها adau bin yassar babban tabi'in nan maula maimunatu ko yake cewa ya bashi ya bawa ibnu qusaytin labari cewa shi ya tambayi zaidu dan sabit sai yi akan sujjada ta alqur'ani to sai zaidu dan sabit yace haƙiƙa annahu qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi shi zaidu ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani yawa falam yusjud fiha don haka manzo Allah kuma bai yi sujjada a cikin ta ba yanzu ya karanta musu wata najami manzo Allah kuma bai yi sujjada a wajen ba yawa to ta nan wasu kan yi cewa to a shi ta sujjada yin sujjadar ba wajibi ba ne kuma su malikawa ta nan sai suke riko da wannan hadisi cewa ita suratul najami ba da ka cikin guraren da ake musu sujjada na'am duk wannan kaga itimadi da shi wannan hadisin na'am حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا بن ابي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قتيل عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنذر فلم يسجد فيها irin dai hadisin sama cewa shi zai ibn sabit ya ce na karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suratul najmi kuma na ga biyu sujjada a cikin ta ba yawa zai da dan sabitu wanda manzo Allah yake ce masa inna Allah amarani ubangiji ya umarce ni da in karanta mu alqur'ani na'am
باب سجد da karanta mu alqur'ani na'am
باب سجد في إذا السماء انشقت babun sujjada ta cikin izas sama'un shaqqat حدثنا مسلم ومعاذ بن مبالغة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت يجي.
فنزل بها
yake cewa da ya- hadisin mu- ya ga- hadisin muslim bin ibrahim ya daga shi zuwa ga Abu- abu salama shi kuma abu salama yake cewa na ga abu huraira ya karanta izas sama'un shaqqat sai sujjada a cikinta فقلت يا أبا sai na هريرة ce ya aba huraira ألم أرى تسجد yanzu ba na jin kana yin sujjada ba قال sai abu huraira ya ce لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد لم أسجد yake da a ce ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sujjada a nan ba ni ma da ban yi ba ma'ana ya ga manzon Allah ya sujjada a wajen ne shi yasa shi ma yi sujjada na'am باب من سجد بسجود قال babun hukuncin wanda ya sujjada saboda sujjadar wani wanda yake mai rera alqur'ani mai karanta alqur'ani
وقال ابن مسعود التميمي جيل حزلمي ibnu mas'udin ya fada wa ya fada ga tamimu dan hazlamin
وهو غلام alhalin shi yana yaro فقرا عليه السلام فقال اسجد فانك امامنا ya karanta masa wato ayar da akwai sujjada a cikinta sai ya ce kai sujjada fa'in naka imamuna domin kai limaminmu ne
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا سوره فيها سجد فيسجد ونسجد حتى حتى ما يسعدنا وجاء جبهته kaga shi wannan kenan shi limaminku ko wanda yake jagoranku in yi ne muku karatu ko a cikin sallah ya zo ayar sujada in yi sujada to shi ma za ku yi idan bai yi ba to ku ba za ku yi ba to shi ne ka hadisin musaddadu dan musarhadin ya daga shi zuwa ga ibnu umar yake cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u alaina surata fi hasajadata amma zalla sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana sura wadda akwai sujada a cikin ta fa yasjudu yi sujada wa nasudun mu ma sai yi hatta ma yajidu ahaduna mawda'a jabayati hadde mu ba zai samu gurin da zai ajiye goshin sa ba saboda yawan mutane
babu jahalin nasi za ka rasu babu sadarata babin turmutsun mutane idan yayin da liman ya kanta ayar sujada
حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونهل عنده فيسجد ويسجد معه فنزدهم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه daga ya karɓi hadisinsa daga bishir bin adam ya ɗaga shi zuwa ibn umara hadisin dai sama ne dai ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karanta aya ta sujjada wani hani inda hu a halin mu muna tare da shi fa yazdudu wani nazdu ma'ahu in yi sujjada sai mu sujjada tare da shi fa nazdahi muhammadin ga matsitsiniya hau ɗayan mu ba zai samu wajen da zai ajiye goshinsa ba yawa da zai yi sujjada a kansa na'am alhamdulillah Allah